الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبرت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد ‘yan uwa musulmai ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya raya mu ya nuna mana wannan yammaci na azumin ramadan takwas ga wata kuma kamar yanzu aka soma har an yi sati guda Allah ka gafarta mana Allah ka sanya mu cikin wayanda ake yantawa a wannan wata mai albarka za mu shiga sabuwar sura kuma sura da ta gabata kun ga irin darussa da ta karantar da mu babban darasi da surar ta karantar da mu da ya kamata kowa ya tafi da shi a cikin zuciyarsa shine wani irin gudumawa za ka ba wa addinin musulunci kowa na da irin abin da ya kamata a ce ya tallafa kuma ya ba wa addini domin ya samu guzurin samun tsira a gobe kiyama karka ɗauka baka da shi babu wanda Allah bai mishi baiwa da yake ya kamata yawa addini amfani da baiwan da Allah ya mishi addinin musulunci hatta shawara shawara wannan in ka bayar sai a baka lada shi yasa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce kowa ya bada sadaka to ya rasulullahi to in mutum ba shi da shi ba manzon Allah ya ce in ba ka da shi ko nafila ka tashi ka yi gabanka za su ba da sadaka idan mutum bai iya yi fa ya yi umarni da aiki mai kyau shi ma sadaka ne ya yi hani da mummuna shi ma sadaka ne to ya rasulallah in mutum bai iya yi fa in ya ga wani na cikin wani hali yana bukatan taimako ya ɗauko kaya yana bukatan a tallafa mishi in ka taimake shi sai a baka ladan sadaka in ka ga wani abu zai cutar da mutane a kan hanya ka ɗauki sai a baka ladan sadaka to ya rasu in mutum bai iya wannan fa manzo Allah ya ce kowane mutum na da irin sharrinsa sharrinka ka kame kar ka sake shi wa al'umma musulmi shi ma sadaka ne kowa na da sharri kowa na da shaidani tare da shi da yake umurtarsa da ya aikata ba daidai ba annabi ce ni kaɗai ne na yin sa'a shaidani na ya musulunta baya umurta na da komai sai da alheri amma kowa da ka sani yana tare da wani shaidan da yake bashi mummunan shawara to yi kokari ka yake shi yayin da ya baka kaki in kaki ka ba da sadaka saboda haka kun ga kenan surar nan ta karanta da mu cewa koyaya musulmi ya zamanto ya iya daukan gudumawa da tallafi da zai bawa addininsa in Allah ya baka ilimi ka ba da iliminka in Allah ya baka dukiya ka ba da dukiyarka da komai ana so karfinka ka ba da shi zuwa ga addinin musulunci idan ka yi wannan to ka yi irin abin da allah maɗaukakin sarki ya bukaci ka yi saura da mai sakamakon wanda suka taimaki addini sai gidan aljanna sannan ba za mu gushe ba muna addu'o'i na alkhairi ga magabatanmu su ne sahabbai na manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi القرآن ياتي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان سي الله ياتي به ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
سنة ربنا إنك رؤوف الرحيم والذين جاءوا من بعدهم waɗanda suka zo bayan sabon manzon Allah bayan manzon Allah ya gabata al'umman da suka biyo baya mu kenan kullum addu'a suke yi saboda wannan addini bai samu ba sai ta hanyar wa sai ta hanyar wayannan sahabbai masu kokari kun ga jiya mun gwada muku irin fitowa da sayyidina Abubakar yayi tare da manzon Allah ku rubi wahala wanda ya san makka zuwa madina ya san yadda hanyar yake a yanzu duwatsu ne to ka ɗauka a irin wancan lokaci wani hanya suka bi ka zazzabo a hau wannan dutse a sauka wannan dutse kuma ba sa tafiya da rana sai da daddare saboda in an gansu da rana kama su za a yi halaka su in an halaka su da ba mu samu wannan addinin ba da ba mu samu wannan rahama ba to irin su sayyidina abubakar irin gwagwarmaya da aka yi irin su sayyidina umar irin gwagwarmaya da aka yi sayyidina usman sayyidina aliyu da sauran manya-manyan sahabbai waɗanda suka ringa wannan gwagwarmaya kun gani su abdurrahman dan auf sahabban nan da suka dawo madina suka zo sun bar dukiyarsu a makka sun bar 'ya'yansu sun bar matansu sun bar gidajensu sun bar kowa suka sauko madina ba komai mutanen madina suka karbe su manzo Allah ya hada abokantaka tsakanin mutanen makka da mutanen madina cewa wayannan yan uwanku ne sun baro iyalansu sun bar komai ku karbi bakuncinsu mutanen madina suka ringa karban bakunta na mutanen makka mun gaya muku wani na iya raba gidansa akwai wanda ya raba gida biyu ya ba abokinsa rabi wani ma har matansa ya ce ya zaɓi wacce yake so sai ya zaɓa sannan ya sake ta in ta gama idda shi kuma ya aura in an je wurin yaƙi kowannensu na rige-rigen ya tare kifiya da za a iya cillowa daga abokin gaba shi ya gwammace a fara kashe shi kafin a kashe ɗan uwansa yaƙin yarmouk ya ishe mu aya inda sahabbai na manzon Allah suka wahala suka ji kishin ruwa saboda kaunan juna su ikrama ta dan Abu Jahal yana ciki manzon Allah na cewa saboda ikrama kada ku rika zagin matattu domin yana cutar da rayayyu ubansa Abu Jahal Abu Jahal babu abin da bai yi manzon Allah ba na suka na fada na gaba na kiyayya shi kansa ikrama na cikin waɗanda suka yi gaba suka yi faɗa da manzon Allah amma bayan da ya dawo ya musulunta a majalisar manzon Allah annabi ya hana a yi habaici ko a ambaci ubansa don ya mutu a matsayin kafiri ko a soke shi wannan ikrama ɗin lokacin da suka tafi yaƙi na yarmouk an shiga cikin wani hali sun galabaita su kusan guda bakwai sai aka samu ba abin da suke nema sai ruwa aka kawo ruwa ruwa kowa na ce ruwa ruwa da an zo an miƙa wa ɗayansu sai ya ji ɗan uwansa nan ya fi bukatar ruwa sai ya miƙa mishi shi ma da ya ɗauka zai sha sai ya ji ɗan uwansa na ruwa sai ya miƙa mishi shi ma zai sha ya ji ana ce ruwa haka sai da ruwan ya sake zagayowa zuwa kan na farko kowannensu ina ina tso- baya so ya sha domin yan uwantaka kada ya sha ya zamanto ɗan uwansa kuma ya fi shi bukata haka aka sake zagayawa da ruwan nan kafin a zagayo da ruwan gaba ɗaya duk sun halaka ƙarshe ba wanda ya sha ruwan a cikinsu duk sun mutu wannan na son ɗan uwansa wannan na ƙaunar ɗan uwansa amma wannan soyayyan haka muke yi ba ma ruwa ba wani in ya san cewa inda ɗan uwansa yake samun riga kawai da zai saka riga kawai in ya canja ya zo masallaci da shi an rika hararansa ke ballantana ya wani samu musulmi ya zama bai shi da abokin gaba sai ɗan uwansa musulmi in ka je yana hasada da ɗan uwansa musulmi in ka je yana gaba da ɗan uwansa musulmi in ka je yana rada yana zagi ɗan uwansa musulmi kuma shine mai karanta hadisin annabi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li aqihi ma yuhibbu li kaji kowa ma ya karasa hadisi mashhuri amma ba a iya karantawa sai in ya ga wani abu a hannunka da yake so ya lallaba ya kwace ce kai dan uwa annabi fa yace la yu'minu fa yana so ne ka taimake shi amma idan shine da abin lokacin da za a yi aiki da shi babu ga qur'ani ya karantar da mu kauna da soyayya da kafirai suke wa junansu Allah cikin Qur'ani aya ɗaya tan Allah ya ce mu koyi da kafirai kafiri duk inda ka ganshi abokin gaba ne amma Qur'ani ya ce akwai abu ɗaya da kafirai suke yi kuma musulmi ku yi koyi da su Allah rahma menene والذين كفروا بعضهم أولياء بعض yaya suke إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد to ku كبير saurara Allah ya ce wallazina kafaru kun ga kafiran nan wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd kafirai shashin su masoya shashi suna son junansu suna kaunan junansu duk abin da za su yi za ka ga sun yi kus-kus-kus tsakanin su baka ji ko me ya taso in aka ce su bari saboda addinin su sai su bari amma musulmi a ce ya bari saboda Allah ba zai bari ba ya bari saboda kaunar manzon Allah ba zai bari ba wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd kafirai shashin su masoya ne ga shashi illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir in ba ku irin wannan soyayyan ba in ba ku kaunaci junan ku ba ya ku musulmai za a samu fitina a bayan ƙasa za a samu barna mai yawa yayin da musulmi suke kin junansu ba ma wannan ba a samu musulmi wai da shi za a haɗa kai a kashe musulmi saboda abin duniya a ba shi kuɗi a ce gawa ne nan ana gaba da shi musulmi ne fa zai ba shi ko a sa a ba shi ƙwaya sai ya bugu a ce ga abin da zai je yi. yaya za ka yi da jinin musulmi wani ne a wurin yaƙi cikin sabon manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ana yaƙi sai wani kafir ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah ya daga hannu duk da wannan kalma da ya yi sai wannan sabi ya ce a ya yi ne don ya ga takobi don tsaro sai ya sa da kansa sai ya kashe shi sai ya dawo yana ba manzon Allah labari ai da aka zo wurin yaƙi ya rasulullah ai wani kafiri sai daga hannu da yake ya ga mutuwa sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma sai na sare kansa sai manzo Allah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un misali ne wannan yaya zaka yi da kalmar la ilaha illallah yana wannan kalma kuma ka kashe shi dama mai ake nema ai ana yakin ne don su ce la ilaha illallah kuma ya faɗa sannan ka kashe shi yaya za ka yi da wannan kalma manzon Allah na naratawa ya ce la ilaha illallah sannan ka kashe shi sai da ayan ƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya sauko da aya cewa kada ku gada waɗanda suke miƙa wuya eh wala ta kulli man alqa ilaykum assalam ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا wala taqulu kar ku fadi liman alqa ilaykum salama ga wanda ya mika muku sallama ma'ana yayi saranda ma'ana yace la ilaha illallah a wurin yaki kar ku ce lasta mu'mina kai ba mu'mini bane yayi ne kawai don tsoron makami kar ku yi wannan tabtaguna ardal hayatid dunya don neman rayuwar duniya don neman jin dadin duniya ku kashe musulmi mai imani mai ce la ilaha illallah فعند الله مغانم كثيرة fa inda Allah maganimu kasira a wurin Allah akwai ganima mai yawa in ganimar kuke nema za ku same ta a wurin Allah كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا kazalika kuntum min qablu da ku haka kuke ba ku musulunta ba dukkanin ku kafire ne fa manna Allahu alaikum sai Allah ya muku baiwa ba don baiwar Allah ba ba don falalan Allah ba da yanzu duk kuna nan watakila wasu na nan suna suna suna cewa Allah da Allah uba Allah ruhu mai tsarki da kana nan kana fitsari a tsaye kana shan giya watakila da kana nan yanzu kana nan kana nan kana bautan gunki Allah ya yi maka baiwa ka zama musulmi kazalika kuntum min qablu famanna famanna Allahu alaikum don haka fata bayyano duk lokacin da kuke tafiya yaƙi eh ku nemi hakikanin bayani ku san su wane ne wanda suka kalmar la ilaha illallah don kar ku kashe su babu gaira babu dani yan uwanku ne musulmi saboda haka sai kenan musulmi kullun ya kula da haƙƙin dan uwansa musulmi duk inda musulmi yake ya san cewa musulmi dan uwansa ne ya bashi wannan daraja ya bashi wannan kima kuma ya mutunta shi to babu wanda ya kamata a mutunta ba ma musulmai ɗaiɗe ko ‘yan uwa ba kamar kuma sahabbai na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wanda kwata-kwata karewa wannan addinin mun karance shi mun same shi ta hanyar su ya kamata mu yi ta musu addu'a ne saboda Allah ya yarda da su Allah madaukakin sarki ya yarda da su sun yarda da Allah لقد رضي الله عن المؤمنين إذ لقد يبايعونك رضي تحت الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم sannan فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina hakika tabbas Allah ya yarda da waɗannan mu'minan masu imanin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara yayin da suke wa manzon Allah mubaya'a a ƙarƙashin wannan itaciya na magariya da suka yi mishi mubaya'a cewa za su yi wa manzon Allah da'a za su bi Allah za su bi manzon Allah yayin da aka ce an kashe Usmanu dan Affan a Makka da manzon Allah ya tura shi a matsayin ambassador in ba ku manta ba mun karanta wannan No.
bara ko bariya saboda haka sabon nan duk suka yadda da manzon Allah cewa za su yi mubaya'a za a je a yaƙi mutanen Makka Allah ya ce ya yadda da su yayin da suke wa manzon Allah wannan mubaya fa alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu na imani shi yasa sai da Allah ya tantance ya zabo waɗanda za su rayu tare da manzon Allah a zamaninsa da Allah ya dubi zuciyar duniya gaba daya babu zuciyar da ta kai zuciyar manzon Allah alkhairi sai Allah ya zabo shi a matsayin rahama ga dukkan duniya shi yasa hatta yana karami a tarihin manzon Allah lokacin da ake goyon sa a wurin Halimatu Sa'diya in ba ku manta ba mala'ika ya zo ya kama manzon Allah yana dan karami sai da ya mishi operation ya tsaga zuciyarsa ya cire duk wani rabo na shedan kuma ya hada tun ma ba a aiko shi a matsayin annabi ba shi yasa ba zalunci ba son kai ba hasada ba keta a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi kowa na kaunansa in kana neman wanda zaka bawa amana sai manzon Allah to Allah ya dubi zuciyarsa shi yafi kowa a duniya sai ya zabe shi a matsayin manzo kuma duk duniya duk halittar da Allah ya yi ba a yi mai darajar da ya kai shi ba babu wanda ya kai kamar ka ba a yi shi ba sai Allah kuma ya sake duban zukatan mutanen duniya ya ga waɗanda suka kasance sahabbansa su ne wanda Allah ya zaɓo number one sai na abubakar da sauran don manzo Allah ya ce abubakar khairun nas illa an yakuna nabiyya ya fi kowa alheri sai dai in annabi ne a bayan ƙasa Allah ya zaɓo wannan sahabbai suka kasance tare da manzon Allah aka yi gwagwarmayan kafa daular musulunci tare da su shi yasa manzo Allah ce khairul quruni qarni mafi alherin qarni the best century karni shekara ɗari ba a samu karnin da ya yi daraja da kima ba kamar karnin da manzon Allah ya rayu a ciki sai kuma wanda suka biyo baya sai waɗanda suka biyo baya to wayannan masu darajan wayannan masu kiman a ce kuma wani zai zai zage su a ce wani zai la'ance su kuma ka ce wai wannan yana ƙaunar manzon Allah shi yasa shekul islam ibn taimiyya da ya tattauna akan al'amarin rafidawa ya ce sun fi yahudawa da nasara sharri domin yahudawa an tambaye su suwa ne ne mafi alheri suka ce sahabban nan na annabi musa alaihissalam babu wanda ya kai su alheri in ji yahudawa saboda babu wanda ya kai su alheri suna kusa da annabi musa alaihissalam sannan nasara kirista aka tambaye su waye mafi alkhairi a duniya suka ce disciples din nan guda goma sha biyu na annabi isa wa iz qala isa ibn maryam lil hawariyina man ansari ila allah وإذ قال عيسى ابن مريم للحواريين وإذ قال عيسى ابن مريم للحواريين
ya ayyuhal ladina amanu kunu ansara يا allah أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم yawa كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله نعم.
قال الحواريون نحن أنصار saboda الله haka qur'ani in ba karanto shi daidai ba ba zai karantu ba wa iz qala isa ibn maryam ba haka bane ya ayyuhal ladina amanu kunu ansaran lillahi ko kunu ansaran lahi wannan kira'a da wancan kira'a saboda haka ya ku masu imani ku kasance mataimaka ga addinin Allah Allah na kira gare mu kama kala isa ibn maryam lil hawariyina kama yadda isa dan maryam ya gaya wa suwa hawariyawa almajiransa mun yi maganar su jiya su ne wayannan guda goma sha biyu su ne sahabbai na annabi isa yace man ansari ila allah wane ne zai ba da gudumawa wane ne zai taimaki addinin allah qala al hawariyuna hawariyawa suka ce nahnu ansarullah mu ne mataimaka addinin allah to an tambayi nasara a duniya wane ne ya fi alheri a zamanin suka ce babu wanda ya fi sahabban nan hawariyun na annabi isa su goma sha biyu ba wanda ya kasu daraja to sai aka tambayi rafidawa 'yan shi'a نعم
shekul islam ibn taimiyya ya ce wasu ilatin rafida aka tambayi rafidawa man sharru ahali millatiku wane ne mafi sharri daga cikin mabiya addinin musulunci a doron ƙasa waye ya fi sharri ƙalu sai suka ce ashabu muhammadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ba wanda ya fi sharri wai sai sahabban manzon Allah tsirara mace a ga yahudawa sun ce ba wanda ya fi alheri sai sahabban wa annabi musa kirista sun ce ba wanda ya fi alheri sai sahabban wa annabi isa hawariyawa amma 'yan shiya aka ce wane ne mafi sharri a bayan ƙasa sai suka ce ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah umru bi- umru bil istighfar lahum wanda aka ce ku nema musu gafara Allah Allah fi ashabi haka manzon Allah ya ce ina hada ku da Allah ku kula da sahabbaina saboda haka amma su ɗan shi'a sai suka zagi sahabban fahim ya tsomo da su suna rayawa cewa sabon manzon Allah gaba ɗaya sun yi ridda sai guda uku kawai ko guda hudu ko bakwai kamar da ya zo cikin saɓani cikin saɓanin su ja a fil kitabil kafi a kowani littafin su kitabil kafi wa kitabir rauda da wani littafin su kitabir rauda an abi ja'far daga abi ja'far kala yace kana nasu ahalin ridda ba'da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mutane sun yi ridda gaba ɗaya bayan manzon Allah illa thalathatan sai mutane uku ne kawai ba su ridda ba kenan wai sabon annabi duk sun yi ridda sai guda uku fa qultu sai almajirin sai yace wa man wa man thalathatu wane ne su wanne ne guda uku nan da ba su yi ridda ba sai yace miqdad ibn al-aswad sahabin nan miqdad wa abu zar al-gifari da abu zar al-gifari wa salman al-farisi da salman al-farisi banda wayannan guda uku sauran sabon manzo Allah duk sun yi ridda inna lillahi wa inna ilaihi saboda haka kuma ya zo a cikin kitabul kafi nasu an muhammad bin ali annahu qal al-muhajiruna wal ansar zahabu ay kafaru yace muhajir da ansar gaba ɗaya duk sun kafirce alhalin qur'ani Allah madaukakin sarki ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان
me Allah yace akan su رضي الله عنهم ورضوا عنه Mm.
وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا sai me رضي الله عنهم ورضوا عنه Mhm.
ذلك الفوز ku العظيم ji abin da Allah ya ce a kansu da ayan alkur'ani kuma ku ji abin da 'yan shiya suka ce a kansu sun ce duk gaba daya almuhajir wal ansar kafaru ay zahabu bi ma'ana kafaru duk gaba daya sun yi ridda illa thalathata sai kawai guda uku daga cikin su su wane ne miqdad ko shi ne wanda suke ganin cewa bai yarda ba cikin sahabbai na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sannan Salman al-Farisi ko sannan Abu Zar to Allah kuma yace was-sabiquna al-awwaluna waɗanda suka yi rige-rige na farkon karɓar musulunci min al-muhajirina daga cikin al-muhajir mutanen ina Makka wal ansar da mutanen Madina wallazina taba'uhum bi ihsanin da waɗanda suka bi su da kyautatawa sai Allah ya ce me radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu an su ma sun yarda da Allah Allah ya yarda da mutum sannan kai ka ce mishi ya yi radda kuma kafiri saboda haka وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها kuma أبدا Allah ya musu tattalin aljanna in sun shiga ciki har abada suna makaddara da wama a cikin gidan aljanna Allah ya yarda da su ya ba su aljanna رضي الله عنهم ورضوا عنه Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah ذلك الفوز العظيم zalikal fawzul azim wannan shine rabo babba a ce Allah ya yarda da kai ka yarda da Allah ka samu gidan aljanna akwai rabon da ya kai shi babu
to wa'annan sahabban ne fa wanda Allah har yanzu ya faɗa a cikin Qur'ani Muhammadur Rasulullah محمد رسول الله
sallallahu alaihi wasallam والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم Allah ya ce Muhammadur Rasulullah annabi Muhammad manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata gare shi wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da annabi suwa kenan sahabbai والذين معه ودن suke tare da manzo Allah ashiddau alal kuffar masu tsanani ne ga kafirai duk inda suka ga kafiri ba zaman lafiya amma ruhama'u bainahum masu sauki ne masu tausayi ne tsakanin su to kai an ce masu sauki ne tsakanin su kuma masu tsanani a kafirai sannan kai ka zamanto mai tsanani gare su sannan mai sauki ga kafirai Allah ya sauke saboda haka suran da ya gabata mun karanta cewa sahabban manzon Allah sun yi aiki babban aiki na ɗauko wannan addinin musulunci har ya zo zuwa gare mu karantarwarsu da wa'azinsu da bibiyan abin da manzon Allah ya yi shi yasa har muka samu musuluncin ya shigo zuwa gare mu radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su kuma sun yarda da Allah Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Amin.
Allah ka ƙara yarda da su آمين saboda haka 'yan uwa musulmai wannan shine kaɗan daga cikin abin da muka karanta a suran da ya gabata to za mu shiga sabuwar sura mai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم to bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai suratul juma'a wannan sura an kira ta cewa surar juma'a ga mu a masallacin juma'a ko Ka- sai dai kuma ba ranar juma'a ba amma dai an san menene juma'a rana ce haji babbar rana in ji bahaushe kuma hakan ne domin ranar juma'a ta mafi ranar idi babba da idi karama نعم hadisi ya inganta daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ita ce shugaban sauran ranaku don haka wannan sura an ambace ta da ainihin wato juma'a tana da ayoyi goma sha ɗaya ihda ashar sannan madaniya ce an sauke ta a madina kuma tana karantar da wato janibin shari'a irin abubuwa da shari'ar musulunci ya zo da shi galibin surori na madina suna karantar da wato hukunce-hukunce ne na shari'ar musulunci wanda yake a ciki akwai a hakamu salatul juma'a hukunci na sallar juma'a allati faradaha Allahu alal mu'minin wanda Allah madaukakin sarki ya farlanta akan ainihin wato mu'minai sannan tana bayani annal amala cewa ainihin wato ayyuka gaba daya ana bukatar su kamar yadda Allah madaukakin sarki ya saukar ba zai yiwu kai aiki ba sai irin yadda Allah yake so sannan kuma darajar mutane na karuwa ne sakamakon aiki da suke yi da littafin da Allah ya ce su yi aiki da shi sannan suran ta gwada mana kuma illa na rashin yin aiki da littafin Allah domin ta haddasa ci sura suran ta yi magana anil yahudi akan yahudawa da karkatar su an shari'atin lahi dangane da shari'ar Allah haisu kullifu bil amali an wajabta musu yin aiki da ainihin wato bi ahkami taurati da hukunce hukunce na littafin a taura walakinnahum a'radu anha sai dai sun bijire mata sun ƙi yin aiki da ainihin wato littafin attaura wa nabazuha wa ra'a zuhurihim suka jefar da littafin attaura a bayan bayan su tunda sun ƙi yin aiki da shi sai Allah madaukakin sarki ya kamanta su da ainihin wato jaki duk mutumin da yake ya zamanto baya aiki da littafin da aka ce ya aiki da shi gashi da ilimin amma ya ƙi yin aiki da ilimin sai a ce da shi jaki to ko ba hausa ce ma kaiwa ne kai jaki ne to ai ka san cewa ya gama zagin ka haka ne saboda haka sai Allah ya yi musu wani irin tashbihi tamsili don a nuna ainihin wato misalin su misali ne na ainihin wato ga mutum dauke da littafi mai amfani amma shi ya zama dabba jaki bai aiki da littafi to don haka wannan sura ta karantar da mu ainihin wato hukunce hukunce mai kama da wannan don haka cikin suran zamu ga falala na ranar juma'a da aiki cikin ranar juma'a da abubuwan da ya kamata a yi ranar juma'a sannan kuma da hukuncin sallar juma'a an samu hadisi daga abu huraira a nabi huraira radiyallahu anhu annan nabi ya sallama qal manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace khairu yawmin talat alaihi shamsu yawmul juma'a manzon Allah yace ranar da tafi kowace rana daraja cikin ranakun da rana ke fitowa ranar juma'a ita ce mafi alkhairar rana sannan kuma a ce ta zo ta haɗu da ranar arfa ya zamanto nurun ala nuri haske bisa haske amma cikin ranaku sayyidul ayyam jagoran ranakun gabaki ɗaya ranar juma'a ita ce mafi alkhairi saboda mai fihi kulika adam a ranar juma'a aka halicci annabi adam alaihi salam wa fihi udkhila aljanna kuma a ranar juma'a ne aka shiga da shi cikin gidan aljanna wa fihi ukhrija minha kuma a ranar juma'a aka fidda shi daga cikin gidan aljanna ranar juma'a ne Allah madaukakin sarki ya halicci annabi adam kuma ranar juma'a Allah ya shigar da annabi adam ina aljanna kuma a ranar juma'a ne annabi adam da ya yi wa allah laifin da ya yi mishi bayan allah ya karbi gafararsa sai allah ya ce ya adam da kai da matakka ko fita daga cikin gina aljanna ويا ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna tukunna ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها وكلا منها رغدا حيث شئتما
sai allah ya ce mai ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين Allah ya ce wa annabi Adam ya shiga cikin gidan aljanna da shi da matarsa kuma duk abin da ke cikin gidan aljanna an ba shi dama ya ci ya sha komai amma wala taqraba hadhihi shajara kada ka kusanci wannan itaciya fatakuna min az-zalimin da kai da matarka in kun ci sai ku kasance cikin azzalumai kuma annabi Adam ya ga abin da ya faru tsakaninsa da Iblis shedan lokacin da Allah ya halicci annabi Adam Allah maɗaukakin sarki a ranar juma'a Allah ya halicce shi da ya halicce shi kuma sai ce dukkan mala'iku gaba ɗaya su yi sujada wa annabi adam duk mala'iku suka yi sujada saboda duk abin da Allah ya ce ka yi in ka yi ibada ne saboda haka sai suka yi sujada sai dai iblis ha akwai bukata saboda haka sai dai iblis ya zamanto shi ne kawai wanda yake yaƙi sujada da yaƙi sujada shikenan sai Allah madaukakin sarki ya tsine mishi albarka saboda ya ke da'a da biyayya ga abin da Allah ya ce to sai Allah ya nuna wa annabi Adam cewa kaga wannan abokin gaban ka ne inna hadha aduwwun laka wa li zawjika فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيا Allah ya ce ya kai Adam inna hadha aduwwun laka lalle wannan abokin gaban ka ne wa kenan shedan ba kai kadai ba har da matarka wala ya kuri janna kuma minal jannati fatashka kada ka yadda ya fidda kai da matarka daga cikin gidan aljanna sai ku yi rashin arziki ku yi ta wahala yanzu kuna cikin gidan aljanna din nan komai ku ci ragadan haisu shi ituma komai amma kar ka bari wannan abokin gaban ka ne kaga ya ƙi ma sujada Allah ya gaya wa annabi adam ko bai gaya mishi ba an gaya mishi to shaidan kuma yanzu da ya gane cewa an fidda shi da tsinuwa da la'anta ya gane a duniya bai da abokin gaba sai adam to kuma sai lallaba sai sake zagayewa sai shigo gidan aljanna da ya zo sai ya zo wurin annabi adam sai ce ya kai adam baka ga komai cikin gidan aljanna allah ya ce ka ci ba amma wannan itaciya da allah ya ke karkaci ai abin da ya sa allah ya ke karkaci itace ne na dawwama duk wanda ya ci wannan mulkinsa zai dawwama har abada kaga yazo kuma yanzu zai rude shi saboda haka da ya ga annabi adam na shakkan magana sai ya yi mishi rantsuwa فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما
me yi وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين
mun ji wannan وقاسمهما
Me yake musu?
إني لكما لمن الناصحين da ya ga annabi adam cewa ya so ma shakkan maganarsa shi shedan wa qasama huma sai ya musu rantsuwa inni lakum wa laminan nasihin ce wallahi ina cikin mai muku nasiha billahi allazi la ilaha illa huwa nasiha nazo maka nasihan wa nasihan shedan kun san nasihan shedan ko nasihan shedan sharri ne saboda haka duk wani abu da zai sanya ainihin wato eh, kaiwa zuwa ga sabawa Allah shikenan wai wani ne ya zo ya samu wata yarinya suna hira na sha kama kuke san ko yana zaune da ita kusa da ita da daddare sai wani ya zo wucewa kai mai haɗa ka da wannan ya ce wai wallahi yana mata nasiha ne yana rungume da ita a lungu wai yana mata nasiha nasiha wa kenan nasiha shaidan annabi dama ya ce ba mutumin da zai keɓe da mace su zauna su biyu ba matarsa ba ba yarsa ba na ukun su wane ne shaidan to in ka ga mutum shi da mace a gefe suna mai kenan nasihan wa nasihan shaidan to shaitan sai ya yi rantsuwa wai don ya yi convincing annabi adam wa qasama huma inni lakuma laminan nasihin ya musu rantsuwa cewa wai shi nasiha yake musu to shi ko bawan Allah in kai mishi rantsuwa sai ya dauka da gaske ne sai annabi adam ya dauka gasu ai wannan duk wannan gaban tun da ya rantsa sai shi kenan kuma fadallahuma bi ghurur fadallahuma bi gurur shikenan sai ya fidda su a wannan matsayi nasu da ruɗi ya sa suka yi rantsu- ya musu rantsuwa sai ya sa su cin abin da Allah ya ci kar su ci sai suka ji annabi adam ya dauka sai ya dandana matarsa ma ta dandana suna ci shikenan sai gashi sun ga tsiraicin juna su فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما ونفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة shikenan da ya dauki abin ya ci sai gashi ya tsiraici yana yin tsiraici eh shikenan sai kuma ya shiga neman ganyen gidan aljanna yana tuttoshe al'aurarsa ya yi tsiraici ya zama tsirara matarsa ta zama to tsirara وناديهما ربهما ana cikin haka wa nadahuma rabbuhuma sai Allah ya kira su me yace musu ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين
wa nadahuma rabbuhuma ubangijin su Allah ya kira su yace alam anhakuma an tilkuma shajara ban hana ku cin wannan itaciya ba wa qul lakuma inna shaytana lakuma adu mubin ban ga muku shaytan abokin gaba bane gare ku me suka ce قال ربنا ظلمنا أنفسنا
wa illam وإن taghfir lana لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين qala annabi adam da matarsa hawa suka ce rabbana ya ubangijin mu zalamna anfusana mun zalunci kawunan ka hana mu ka ce kar mu ci amma shaytan yaro da mu wa in lam taghfir lana wa tarhamna in baka gafarta mana ba ka ji kan mu ka mana rahama lanakunanna minal khasirin za mu kasance cikin masu asara Allah mun tuba mun yi laifi sai me ya faru قال هبطوا Mhm.
بعضكم لبعض عدو shikenan Allah madaukakin sarki ce to shikenan tunda dai ka tuba shine fatalaka adamu min rabbihi kalimatin
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه don me إنه هو التواب الرحيم fatalaka adamu min rabbihi kalimatin sai annabi adam ya samu kalman nan na tuba daga wurin ubangijinsa shine rabbana zalamna anfusana da shi da matarsa kaga da shi da matarsa su suka yi laifi akwai masu cewa wai mata su ne tushen zunubi domin duk abin da kaga mutum ya yi mace ke sa shi addinin kirista sun ɗauka asalin tushen azaba tushen fitina mace ce saboda haka wai hawa'u ita ta sa annabi adam ya ci wannan itaciya ta ruɗe shi amma addinin musulunci bai ɗauki mace a wannan ba sai Allah ya ce a annabi Adam da matarsa ne shi yasa abin yazo qala su biyu da alif tasniya ki nuna su biyu ne su suka yi laifi suka nemi Allah ya gafarta musu to shine fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alai annabi Adam ya faɗi wannan kalma na nadama sai Allah ya karbi tubansa innahu huwa tawwabur rahim shi Allah mai karban tuba ne mai jin kai amma duk da haka bayan Allah ya karbi tuban sai Allah ya ce ihbida قال هبطا منها جميعا Allah ya ce ku fita kai da matanka ku fita ku bar gidan aljanna yanzu dai ba ba zama a cikin gidan aljanna tunda kun yi laifi an gafarta muku ba ku da laifin amma ku koma can bayan kasa ku sauka fiha tahayuna wa fiha قال tamutuna
فيها تحيون وفيها تموتون ومنها ku تخرجون je a bayan kasa fiha tahayuna nan za ku rayu wa fiha tamutuna nan za ku mutu in mutu ku tazo wa minha tukrajun in kiyama ya tashi kuma a ciki za a fidda ku wanda ya aiki na kurai daga nan sai a mai da shi gidan salama sai ya koma gidan aljanna saboda haka sai kenan kaga annabi adam alaihi salam yaushe aka halice shi ranar juma'a yaushe aka sa shi aljanna ranar juma'a yaushe ne Allah ya ce mishi qala habita minha ku fita daga cikin gidan aljannan ku duka ranar juma'a kuma yaushe ne kiyama zai tashi ranar juma'a da haka juma'a na da kima da daraja babba shine manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce wa fihi udkhilal janna wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'a illa fi yawmil juma'a kiyama ba za ta tashi ba sai ran- ranar juma'a saboda haka ranar juma'a na da wannan an samu akwai hadisin abi lubaba an abi lubaba wato shi kuma yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace inna yawmal juma'a sayyidul ayyam ranar juma'a ita ce jagoran sauran ranaku na'am wa a'zamuha indallah kuma ita ce mafi girma a wurin Allah ranar juma'a ta fi kowane rana girma a wurin Allah wa huwa a'zamu indallahi min yawmil adha wa yawmil fitr na'am ga magana ya zo kuma ranar juma'a ta fi ranar sallan idi na layya kuma ta fi ranar sallan idi karama fihi khamsu qisal fihi khamsu khilal yana da ainihin wato waɗansu darajoji guda biyar kada kallahu fihi adam Allah ya halicci annabi adam a ranar wa ahbata Allah fihi adam ila al-ardi kuma ranar ne Allah ya sako da annabi adam zuwa ƙasa wa fihi tuwaffa Allah adam kuma a ranar ne Allah ya kaɗi rayuwar annabi adam wa fihi sa'atun kuma a ranar juma'an nan akwai wani sa'a wani wani lokaci la yas'alu Allah fihi al-abdu shay'an illa a'tahu babu wanda zai roki Allah a wannan lokacin da wata bukatar rashi ma lam yas'al haraman in dai ba haramun ya roki Allah ba sai Allah madaukakin sarki ya bashi wa fihi taqumu sa'a kuma a ranar ranar juma'a kiyama za ta tashi ma min malakin muqarrabin babu wani mala'ika makusanci ga Allah madaukakin sarki babu wani mala'ika face yana cikin tashin hankali ranar juma'a domin yana tsoro ko ita ce ranar tashin kiyama wala sama'in babu sama daga cikin saman nan guda bakwai in juma'a ta yi sai sama ta ji tsoro ta karaya ko yau ce ranar tashin kiyama wala ardin babu ƙasa daga cikin ƙasai face sai ta shiga tashin hankali ranar juma'a wala riyahin babu wani iska daga cikin iskoki da Allah ke sakowa na rahama sai ya zama cikin tashin hankali ranar juma'a wala jibali babu dutse daga cikin duwatsu sai dutsen ko duwatsun sun shiga tashin hankali ranar juma'a wala baharin babu teku ko kogi ko korama sai ya karaya ran juma'a illa wa hunna yashfiqna min yawmil juma'a face kowanne sun karaya ran juma'a sai dan adam da aljani ba ruwan su Allahu akbar dan adam da aljani ko oho bai sani ba saboda haka ran juma'a na da kima da daraja qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya faɗi hadisin a abi malik al-ashari ce al-yawmul ma'ud da Allah madaukakin sarki yace wal yawmil maw'ud was sama'i zatil buruj was sama'i dhatil buruj sannan wal yawmil wal maw'ud yawmil maw'ud Sannan?
wa shahidin wa mashhud sai ce al-yawmul ma'ud din nan yawmul ma'ud yawmul qiyama na'am ita ce yawmul ma'ud wa inna ash-shahida yawmul jum'a ash-shahid ranar juma'a kenan wa innal mashhud yawm arba'a Allahu akbar saboda haka yau mu'arfa ita ce mashhur al-ma'ud ranar tashin alkiyama ash-shahid ranar juma'a na'am saboda haka zakarahu Allah Allah madaukakin sarki ya ambace shi kenan ai wa wa yawmul juma'a dhukrahu ai zakarahu Allah lana kenan Allah ya mana tanadi ne ya koye mana ita lana ga wannan ainihin wato al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salatul usta salatul asri sannan salatul usta ita ce sallar la'asar na'am ranar juma'a tana da falala da daraja mai yawa kamar yadda ya zo a sunna na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi manzon Allah ya ce nahanul akhiruna alawwaluna mu wannan al'umma ta annabi Muhammad mu ne al'umma ta karshe mu ne kuma ta farko ran tashin kiyama nahanu awwalu man yadkhulu aljanna mu ne farkon waɗanda za a ce ku shiga aljanna bai da anna utul kitab sai dai kawai annahum utul kitab ai waɗanda aka ba su littafi ahlul kitabi kenan min qabli na gabaninmu wa utinahu min ba'dihim an ba su wannan rana ta ainihin wato juma'a sai suka yi sabani akai sai mu aka zo aka bamu kenan an bijiro musu da juma'a suka kasa gano ta da yahudawa da nasara sai Allah madaukakin sarki ya ajiye mana su fahtalafu suka yi sabani akan ranar juma'a fa hadana Allah sai Allah madaukakin sarki ya shirye da mu lima lima ikhtalafu fi ga irin abin da suka yi sabani akai na na ranar juma'a fa hadana Allah lahu sai Allah ya shirye da mu qala yawmul juma'a Allah madaukakin sarki ya sanya wannan yaw- yaw- yawmul juma'a ranar juma'a din nan lana ta al'ummar musulmi ne wa gadan gobe ita ce asabar kenan lil yahud Na'am.
wa ba'da gadin bayan gobe ran lahadi kenan lin nasara Na'am.
saboda haka juma'a ta musulmi asabar ta yahudawa lahadi ta nasara ma'ana sun rike ta an ba su ranar juma'a amma sun kasa gano ta sai Allah ya ɓoye ta sai ya bayyana ta saboda falalanta da albarkanta ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da haka lokaci ne guda aka keɓe kai sallar juma'a a ciki ba a ce kar kai aiki gaba ɗaya a cikinta ba komai za ku yi ta yi za mu zo mu ga hukunce-hukuncen sallanta a can ƙarshe inda Allah maɗaukakin sarki ya yi magana akan sallar juma'a saboda haka ranar juma'a tana da ainihin wato alkhairi tana da albarka mai yawa har ma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ala kulli rajulin muslim fi kulli sab'ati ayyamin ghusl yawmi kowane musulmi wajibi ne a gare shi yayi wanka akalla su ɗaya a sati ko da baka yin wanka saboda kazantanka amma dai ra sun ɗayan nan wajibi ne ka yi a sati wace rana ranar juma'a zuwan mu aikin hajji bara muka ziyarci hai'a aka nuna mana waɗansu mutane a ƙasar indonesia wayanda ba musulmai ba ne amma sun musulunta su al'adarsu gaba ɗaya ba sa wanka wanka gaba ɗaya ba sa yin ta sai dai su sha ruwa su yi amfani da ruwa na sha amma ba a zuba ruwa a jiki saboda ba sa wanka gaba ɗaya har ya zamanto sun fi mu baki bakin fatan mu nan da kuke kallo gaba ɗaya sun fi mu dashewa su rayuwarsu akwai wanda ya shekara hamsin bai wanka ba akwai wanda ya shekara saba'in bai wanka ba wani tun da ya zo duniya har ya koma wa Allah bai taɓa yin wanka ba suna nan suna rayuwa sai aka tura masu da'awa sai suka je musu da'awa kiransu zuwa ga musulunci aka so musu wa'azi aka so makarantar da su da nuna musu musulunci sai aka fara da sarkinsu da sarkin ya karɓi musulunci aka nuna mishi musulunci ya shiga ransu suka ji daɗin musulunci sai kuma sannan mafi yawansu ba sa sanya riga haka suke yawo kuma sai dai a sa ɗan wando ɗan kamfi haka kamar yadda muka yi da wasu al'adu na wasu kabilu a nan ai akwai komako wanda ganye suke sakawa da akwai kabilar mun waye mun tashi mun ga su ma suna haka to irinsu da mai da'awa ya je suka musulunta farkon abin da aka fara musu koya musu alwala da aka fara koya musu alwala suna alwala sai ya zo ya nuna musu yadda ake alwala da ruwa sai ya zamanto alwalan ya sa fuskansu da hannunsu dukkan fuskokinsu da duk inda alwala yake sai ya zamanto ya zama fari sol kamar da manzo Allah ya ce wannan shine alamun da zai gane sahabbansa ko kuma al'ummarsa ran tashin alkiyama alamun gurbin alwala sai ya zama to inda ake wankewan kullum sai ya zama to yayi haske sun koma fari dama farare ne duk wanda ya san mutanen Indonesia ya san farare ne jajaye ne karshe da suka gane aka gaya musu muhimmancin wanka aka kai su wani rafi suka shiga gaba daya aka so koya musu wanka kowa a tsorace haka jikinsu ya kira tun da ya zo duniya bai taɓa sa ruwa a jikinsa ba suna wanka ba sabulu ana wanka ba sabulu ruwan da aka nuno sai da ruwan ya canja kala ya zama to bakin irin bayan da suka gama yin wanka ruwa yari ne gaba ɗaya ya canja kala sai ga sunan baki ɗaya sun fito kowanne ya zama to balarabin safari sol dalilin addinin musulunci sun yi wanka sun yi haske sai ya zama to garin gaba ɗaya duk wanda ya zo ya gansu kawai me kuka yi kuka zama haka sun ɗauka wai da halittarsu kamar baki ne kamar mu a sai farare ne rashin wanka ya mai da su haka dalilin wannan wankan ya sa kowanne daga cikin sauran kabilun kowa ya ta shigowa musulunci yanzu suna nan gaba ɗaya sun zama ta musulmai saboda haka sai kenan wajibi ne akan musulmi kowane rana akalla sau ɗaya a sati ya yi wanka wankan juma'a wannan na koya mana cewa musulunci ba ƙazamin addini ba ne sai dai kai ka yi ƙazanta ya kamata ka zamanto kana fitowa da fitowa mai kyau kamar da zamu gani muhimmancin wanka ran juma'a da sanya turare da sanya farin kaya da yin aswaki ya zama kana kamshi na kusa da kai na son wanda yake kusa da kai ba a cin albasa ba a cin tafarnuwa in za a zo masallaci annabi ya hana wannan ana aswaki ba a sa kayan makanikanci kawai ka taso da kayan kanikancin ka kayan bakin irin ka zo masallaci kana gogawa na kusa da kai musulunci bai da wannan ba yi kokari hamatanka ya zamanto kana askewa in kana askewa ba zai wari ba sannan ka nemi koda toka ne kana shafawa ko kuma ka samu roll on kana shafawa in ba haka ba kana shigowa cikin al'umma kana wari musulunci yake ka goge bakinka ko ba da makilin ba samu aswaki addinin musulunci ya koyar da mu kaga wani musulmi yayi kusan shekara wani bai goge bakinsa yana magana da kai bakin na wari kuma ba azumi yake ba shi kullun cikin warin baki kamar mai bubu kun san bubu wani ciwo ne da aka yi da sunansa bubu ciwon warin baki saboda rashin gogewa saboda haka musulunci ya koyar da mu tsafta saboda haka iyalanmu suna buka yadda kake son su yi ado ka zo musu suna kana sha'awar su haka su ma suke sha'awar ka kada ya zamanto baka goge bakinka kuma kana son ka sumbaci matarka duk musulunci ya koya maka irin wannan to ya koyan uwa musulmai wannan sura za ta gwada mana yadda tsafta yake bayan tsaftan jiki sannan kuma tsafta na addini sannan kuma aiki da abin da muke karantawa muna fatan Allah madaukakin sarki shi mana jagora Allah ya sanya albarka cikin abin da muka gabatar kurakuran mu muna fatan Allah shi gafarta mana Allah ramma cika mana da addu'o'i إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفذ كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسر الماسورين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم انصر عبادك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا جوار نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Allah jawo